أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawowa da mu a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah madaukakin sarki ya sake dawowa da mu mu tsora karatun da jiya wanda in ba mance ba ce mun kwana a aya ta shida a cikin suratul rumi wanda a yau za mu tashi aya ta bakwai kenan shine fadar Allah madaukakin sarki ya alamu ne zahirin min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum gafiluna a ayyul muka karanta a jiya ubangiji madaukakin sarki ya nuna mana cewa watan akan kisar shi abin da ya faru tsakanin romawa da kuma farisawa to Allah yake gaya mana cewa da shi yake taimakon wanda ya so taimako din kuma alkawali na Allah wato yana taimakon gaskiya a duk yanda take to shi ne kuma Allah ce kuma shi gashi bai sake alkawali bai canza alkawali din ya alkawali din to shine sai Allah ce su kafirai din ya alamuna zahiran zahiran min alhayatid dunya su sun san abin da an zahirin rayuwar duniya kawai don haka harkokin rayuwar duniya na harkokin kasuwancinsu na harkokin nomansu na harkokin gine-gine da kuma sauran dashe-dashe na itatuwa da sauransu duka ba abin da aka bansu yin ba shi kaɗai ba shi kaɗai sun ka sani ma'ana shi ne su kafirai sai ya zama wani aiki na Allah na lahira ta wannan duk ba layin su bane ba amma in kana son ka gane kwarewarsu to shi ne ga harkokin duniya kawai to shi ne sai Allah ce wahum haƙiƙa su an al'akhirati dangane da lahira hum gafiluna su marabkana ne dangane da ita lahira din don haka sai ya zama kenan nan kaga Allah yana magana da kafirai waɗanda zaka ga su abinda an gaban su kawai abinda za su samu na harkokin rayuwar su kawai sai kaga ba abinda suke yi na wahala tunda ba su bauta ma Allah ba su sallah ba su azumi ba abinda suke yi amma kuma Allah ya dora musu wahala da jidali na dole sai sun nemi harkokin rayuwar duniyar su dole su nemi abinda za su ci na abincin su dole kuma su nemi watan wuraren da za su zaunawa na su gina gidajeji duk su ta wahala suna kashe kudade wajen waɗannan ayyuka din sannan kuma da sauran harkokin su ne wa kullun sai Allah ce amma su game da lahira ba ruwan su da ita ma'ana sun rabkar da gare ta shine shehu radiyallahu anhu yace mulukud duniya su kan sarakunan duniya yace to alafu amra dunyahum sun san al'amarin lahir duniya su kur amma wa gafaru sun rabkana anil akhirati dangane da barin lahira to saboda haka sai ya ce kasama kisra ayyamuhu salasata ayyamin wanda shi kisra watan ya raba kwanukan shi guda uku kamar yadda muka karanta a jiya kaga sarkin sarki ina kenan kisra sarkin eh sarkin rum sarkin a farisa kenan kisra kenan to shine aka ce shi ya raba kwanukan shi ne guda uku yini na farko watan ya bar shi don shan giya an gane gayi ne ma'ana ya raba awoyin yini shi kashi uku ya raba su don haka ko kuma ya raba kwanukan shi kashi uku in an ka ɗauka ko yini din ko kuma ga yini din misali ya raba awoyin don haka ya raba uku rabi za a sha giya da kuma harkoki na wasannin su kawai na sharholiya sannan kuma wani yinin daban kuma aka ce duk da kyau sun da cewa da yini da ake nufi din dai don haka irin yau misali in ya ware irin yau za a sha giya da sauran kaɗe-kaɗe da wasanni da za a yi gobe kuma in an tashi kama akwai girage zai ba a rana ran nan turan nan kuma za a fita daji wajen farauta shi kuma za a ci gaba da harkokin su na farauta idan kuma aka waye gari ya zama akwai a watan ana yin rana a ran nan to shi kuma sai aka ce shi kuma a rana abinda ake za a ci gaba da sauran ayyukansu watan na lalurinsu na jama'a matsayi ne na na sarki da sauransu to za a tsayawa da na a saurari sauran jama'a abinda an bukatun jama'a saboda ga sai zama kaga gabaɗe sun raba yini duk duka rayuwar tasu gabaɗe ta tafi bata da wani fa'ida tunda yini an ebe shi don shan giya da wasanni yini an ebe shi don a ta ayi harauta kawai yini kuma guda an ebe shi don ɗaya harkokin wanda zai ganawa da sauran mutane ne na harkokin su na duniya wannan haka imamul qurtubi ya kawo wannan daga abul abbasi wanda shi ma shehu ya kawo shi a cikin wannan tafsirin nashi saboda ka sai zama kenan kaga su a wajen su ba ba ruwan su da da ainihin watan a raba wani lokaci na lahira to shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi nashi ba haka bane ba shi kuma ya raba nashi ne kashi uku shi lokutan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba su ne kashi uku kashi daya domin ganawa da Allah ma'ana ibada kenan kashi daya kuma ya raba shi ne domin iyalan shi su adda shi ya kashi ɗayan kuma shi kuma shi ya bayar ga sauran al'umma masu bukatu daban-daban wanda zai zuwa a wani manzo Allah sallama shi kuma sai aka ba su wannan kashin ɗaya ɗin don haka haka Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa ya kawo cewa wata manzo Allah sallama ya raba shi kashi wajen iyalan shi kashi biyu kashi uku kai saboda haka sai ya zama kashi ɗaya watan ya bayar da shi ga kai ne shi kashi ɗaya kuma ya bayar da shi zuwa ga ubangiji maɗaukin sarki domin ganawa da Allah salloli kenan da ibada kashi ɗaya kuma ya bayar da shi ga sauran mutane ma'ana sauran masu zuwa da lalurori da mai sun ya gana da manzo Allah sallama da sauransu to sai ya zama ya ba su kashin guda ɗin sannan kuma duka dai wannan irin yadda shi manzo Allah sallama yake har ma akwai ƙari wanda aka samu wanda imamu dabarani ya ruwaita da kuma akwai mamul haizami a cikin majami'us da wa'idi shi ma wanda da duk sun kawo cewa da kuma imamul ajluni a cikin kashiful khafa shi kuma a cikin ta'aliki ne ga hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna yake cewa li ma'allahi wa li ma'allahi waqatun la yas'uni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun a daidai wajen ta'aliki ga wannan hadisin ne suke cewa wato abinda imamu tirmizi a cikin ash-shama'il muhammadiyya ya ruwaita da kuma ibn rahawai a cikin musnadu din shi takan hadisin sayyidina ali wa radiyallahu anhu suka ce wato idan manzo Allah sallama ya zo a gida yana raba watan ainihin abunan din shi kashi uku yana raba lokutan shi gaba ɗaya kashi uku ne don haka idan ya raba su kashi uku kashi guda ga Allah madaukakin sarki ma'ana ibada kenan kashi guda kuma don kan shi ya dan saurara ya huta kenan sannan kuma kashi guda ga iyalansa to sai aka ce kuma shi kashin magudan wanda ya wari don kan shi din shi ma duk da haka nan shi ma dai kusan duk ya raba shi tsakanin shi da mutane din tunda yana cikin sadda ajali dan zanda hutu ne kuma wannan ya tasowa din kuma ya zo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyale shi ba sai ya taso din ba irin yanda zaka ga a su kudi suna yi kuma su mulki ba wanda ya mutun ya zo yayi sallama to sai da kyale shi nan sai sai sadda an ka kadama kana ya zuwa kai ni guda kusan su kutum gaba dai kana nan kana jira bai fito ba to manzo Allah shi baya haka nan sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ka ga mutun na iya zuwa a ce maka ai ya rike ya shiga gida kuma shi ke nan ba hito zai ba yana iya shaya kana kusan awa uku awa hudu duk kana nan waje kana jiran shi to kaga da irin wannan shi manzo Allah sallama shi a shugaban kowa da kowa shi a shugaban duk wani mai mulki to amma shi manzo Allah sallama ba haka yake ba to saboda haka shi yasa sai ya zama shi tsare shi kenan kuma shine shehu radiyallahu anhu ya kawo cewa zaka ga kuma akwai hadisin da manzo Allah sallama yake faɗa ablighu li hajatan man la yastadi iblagi ya ce duk wanda bai da ikon da zai zuwa ya kawo man bukatar da a gare shi ki gaya masa habban shi to duk wanda yake da damar da zai isar da bukatar nan to shi kuma ya zo ya isar da ita zuwa gare ni din ma'ana kai ya zanga wani yana son ya zo wurin manzara sallama akan wata bukata to kuma saboda matsayi ne ana ganin kawai bai kai ba wanda zai gani annabi ba sallallahu sallama to sai ya zama haka ba zai samu kaiwa gare shi ba to sai ya ce to duk wanda a haka nan to ku rika isan mai da wannan bukatar ni ku rika sanar da ni din don in san da haka nan din to shine sai ki shafa inna man ablaga hajatan man la yastadiu iblagaha domin duk wanda ya isar da bukatar wani wanda bai da ikon isar da bukatar zuwa ga can din ya ce to farrajallahu lahu huraba yawmal qiyamati Allah zai yayi ma wannan mutumin watan bakin ciki na ran tashi alkiyama watan duk wani damuwa da ake tashi alkiyama to ran nan mutum Allah zai yayi mashi sanadiyar ya isar da bukatar wani can warwuri inda shi bai iya kaiwa din saboda haka haka manzo Allah sallama ya faɗa kamar yadda Imam Tabarani ya rawaci ya rawaci shi a cikin Mujammal Kabir daga Sayyidina Abu Darda radiyallahu anhu saboda haka sai zan kuma a watan sai zan kamar yadda muka riga da muke bani shi manzo Allah haka ya riga ya rarraba wadannan lokutan nashi din ba ya da wani lokaci nashi da takamaime shi kadai wanda ake cewa gashi sai abin da ya ga dama zai to shine na Allah ke magana cewa amma su kafirin lokutan nasu gaba daya sun rabar da su da garkuwinsu na duniya wannan kuma shine zaka je zaka ga wata aya Allah yana cewa wal asr innal insana lafi khusrin mutun yana cikin hasara wato hasara kuma gahili take karara sai dai mutun nazari ne bai gwada mashi ba tunda yanzu tsakanin yini da dare gaba ɗaya ina jin akwai awa 24 cikin su to awan nan 24 sai ka isko yawancin su mutum harkoki ne ɗaya ne kawai ka cikin su tunda yanzu misali ana bada misalin cewa in ka duba yanzu tsakanin alwala da za ka yi da sallar da za ka yi na farilla duk duka bai wuce kai minti goma sha biyu har alwala har sallah duka ɗaya wanda ya ƙwari ƙwari shi zai ce minti sha biyu ko to kaga ko da haka nan da an kai mafi yawa ɗin an ka ce mutum ya canyi minti goma sha biyu ɗin to in ka buga minti goma sha biyu biyu so biyat awa guda kenan ko minti sittin kenan kaga ai sallah bai aka gani ko kaga kenan duk tsakanin yi da dare kuma kai su ba kaga cikin awa 24 kai awa guda kenan cikin ibada sai awa 23 duk kaga sun ta cikin fili cikin hasara kenan ko wal asr idan sallah fi kusurin kenan sai in an yi sa'a mutum ya karar da su ne wurin wani aiki na Allah in Allah ya sa misali kaman kila mutum ya dan yi sallan nafila duk wannan lokacin ko minti nawa kai kana nafila din kaga wannan ba su yi hasara ba ai hasara su ba in kuma ka bata wani lokaci wajen karatun alqur'ani shi ma ko a cikin dakin ka ne ko kuma a inda ake haduwa ana yin karatun ne kamar irin nan da ake haduwa ana tafsiri misali ko kuma wani wuri na karatu ko wani aiki na Allah to in irin wannan dai ne mutum ya bata wancan lokacin to kaga shi dai bai hasara tai ba amma mutum ya zama harkoki ne ne kawai na yau da kullum a gaban shi to kaga gaba ɗaya cikin awan na 24 awa ɗaya ce yamma Allah madaukin sarki sauran 23 duk gaba ɗaya kai ne ne yayi musu ba kaga kenan duk sun zama ya zama cikin hasara kenan dai to shi yasa aka ce da haka kaga sunan kafirai su sun rakan da gaban lahira baki daya ya zama watan duniya ce kawai gaban su to shi ne a nan shewar radiyallahu anhu yake kawo cewa watan akwai ibrahim bin adham ya ce ya ce ɗalamnan faƙara wafarar namin yargina ya ce mu kaga yanzu gashi mun nemi talauci ma'ana ya ce da yake sufaye ne kasan sufaye su da ma ba ruwansu da harkokin duniya su ba shi gabansu ba ya ce mu mun nemi talauci shi muka so ya taho gare mu amma wafarar namin yargina kuma mun guje mu wadata mun gudu mun tsere mu batta amma duk da haka nan faja an rigina sai kawai ita kuma wadata ta zo mana sai biyo mu ita kuma subhanallahi da haka wasu sun nemi talauci amma sai bai zo masu ba sai kawai ita kuma wadata ita ta zo ta same su saboda dama kusan duk lokacin da ka huskanci Allah to sai dai Allah huskanto maka da ita kuma duniya din domin watan ka samu lalurin ka na yau da kullun yace sannan kuma mun nemi mun guje ma talauci wata mun guje ma wadata amma kuma sai ga ita kuma talauci kuma yana biyan mu to shine dai yake magana cewa dai akwai wani hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yana ce ma duniya yace yake duniya kamar yadda aka rawaita daga sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu yana ce ma duniya yake duniya ki ma akhdimi man khadamani duk wanda ya mai hidima ki ma ki mashi hidima ma'ana duk wanda ya fuskanci aikin Allah ya zama mutumin kirki ba abin da aka mashi ba ayyuka na Allah ba to sai Allah ce ya umarci duniya ita ma ta zo ta mai hidima din shi za ganin mayan bayan Allah da kaga ba su wahala irin wanda kai ba su noma kwarai ba su wani abu na amma kuma ba su wasa cin abinci ba ba su wasa sa suturar da ya kamata sun ya ba ba su kuma wasa hawan motocin da suka su sahau ba saboda me saboda sun miƙa abin ga Allah shi kuma sai Allah ya ce ma duniya ta masu hidima su kuma to shine ya yake cewa da haka wa ata abi ya duniya man khadamaki sai kuma Allah ce ma duniya duk wanda ya maki hidima ki kuma ya bambi mai hidima ni shi kuma ki gajiyar da shi ya to ayan kaddi ba za ka ga duk wanda harkokin tuna daga baya da aiki in ba gajiya ba kullun tunda yanzu kana ganin misali sai ka ce ai wani babban mai kuɗi ne ko mai mulki ne misali kana ganin yana hawan motocin da ya ga dama gidan da ya kaso suturar da ya ga dama to amma kuma zaka isko koyo shiga ciye kishi kuma don kullun nazari ne da tunani ne yana ganin ofis kuma ya baro abu kaza ya kamata a yi kaza wani lokaci yake hasiya mai hasiya ya doshi gida ya iya sai kaga gaba ɗaya bai da lokaci kullun tunani ne nazari ne ya za a yi abu kaza ya za a yi kan wuri kaza ya samu wata matsala in harkokin kasuwanci ne babban misali wani kamfani ko wani abu ko wani lokaci haka ake sai nazarin kuma kan wani wuri kaddara wata hasara ta gitta ko wani abu daban ga sunan dai koyo shi kaga wahala ko wani lokaci to sai ka isko gashi nan dai yana ta fama to saboda me saboda isa duniya ce kama hidima kawai to saboda haka shine yace manista galibin lahi tabaraka wa ta'ala duk wanda ya shagalta da Allah madaukin sarki kafahu Allah amra duniyahu to Allah zai isa mashi game da al'amuran duniya baki daya yace sawabu yace daidai ne kana fakiran shin ya zamo talaka ne shiya aw ganiyan ko mawadaci ne to fallahu huwal kafi shi Allah din nan dai shine wanda yake mai isa din sannan man azbara an Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya juya ba Allah baya baqiya fakiran shi ko wannan zai wanzu yana matsayin talaka sawa'an yace daidai kasura ma inda hushin abinda aka yi shi na dukiya ya yawaita aw qalla ko ya kalamta duk dai a wajen Allah dai a matsayin talaka yake sai yake kawo a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa kamar da Imam Bukhari da Muslim suka rubuce shi wanda yake cewa laysal gina an kasratil arabi yace ai ita wadata ba yawan tara dukiya shi yake cewa wadata ba yace walakin nal gina ginan nafs abinda an wadata shine wadatar zuci to idan mutum ya tsaya ga Allah sai Allah ya bashi wannan wadatar zuci din in ko mutum bai tsaya ga Allah ba kuma sai a bashi kora yana da wani abubuwa din na wadatar to sai ya zama shi bai da wadatar zuci kaga ya zama talaka kenan har yanzu dai to shine a da haka wal qana'atu malul la yanfalu don haka ake cewa ita watan wadatar zuci dukiya ce wadda kuma ba ta karewa ita wannan dukiyar saboda ba da za a gani an kule ka kai tunda kullum abinda har sai mutane su ta ganin kai kana ta yin abinda ka gada makuro sai su ta ganin ai kuɗi gare ka abinda haka so shi kake yi misali to shine wai wadatar zuci dukiya ce wadda ke ba ta karewa wannan imamu su ya kawo su a cikin aljami'ul sagir nashi to da haka shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa awalam ya tafakkaru fi anfusihim shin wai su kafiran nan ba za su yi tunani a cikin kanun su ba liyarji'u an gafalatihim domin su dawo daga rabkanar da suke cikin ta su diba su gani ma khalaq Allahu samawati wal arda Allah bai halicci sammai da kasai ba wa ma bainahuma da abun da tsakanin su illa bil haqqi sai da gaskiya sannan wa ajalin musamman kuma da lokaci wanda yake sananne ma'ana lokaci wanda an ka ambata wanda an ga sanya wanda za su karewa cikin su don haka inna Allah inna Allah haqiqa Allah madaukakin sarki khalaqa hadhihi al khalaiq ya halicci waɗannan halittoci halitta gaba daya domin mu fahimta cewa shi Allah madaukakin sarki yuridu izhara al hikimata yana son ya bayyana da hikima ne kawai fi khalqiha a cikin wannan halittar ta din wa huwa an ya'muruna shine ya umarce mu bi ibadatihi da cewa mu bauta mashi din linar biha domin mu samu riba laliyar biha huwa ba don shi Allah ya samu riba da mu ba don dai mu samu riba din ne Allah ya halicci waɗannan din sannan wa anna hadhihi alkainati lalle waɗannan halittu baki daya satan qadifi yawmin za ta kare gaba daya duk halittun na a cikin wani yini wanda yake malaha ajalun la ta tajawazu ba ta yake itar wannan gaba daya don haka ga Allah ya riga ya tsara ga lokacin da za a yi duniyar za ta zauna ga lokacin da za ta kuma karewa din saboda haka ba da hazal mauti bayan wannan mutuwa din wal ba'sa ta shar kiyama kuma to daga nan in mal jannatu wa in mannar ko dai a shiga aljanna ko a shiga wuta Allah kiyaye mu daga shiga wuta to saboda haka shine sai Allah madaukakin sarki yace ya halice su ne domin zuwa wani lokaci sananne wanda za a yi tashi alkiyama su ma su kare aiki da rana da wata da taurari da sauran duk abin da Allah ya rita gaba daya za su kare aiki wanda za su dawo shi kenan kuma za a je a yi ba kowa hisabi a bashi sakamakon da ya dace da shi ya sai Allah ce wa inna kasiran amma haƙiƙa mafi yawanci minin nasu daga cikin mutane su ne kafirai kenan bila qa'i rabbihim la kafiruna yace haƙiƙa wallahi masu kafircewa ne bila qa'i rabbihim daga muwa da ubangijinsu la yu'minuna bil ba'si ba ba su yi imani ba da tashi alkiyama din ba suna ganin cewa ya za a yi a ce za a yi tashi alkiyama ai su suna ganin kamar ba gaskiya bane ba za a yi ba to shine Allah ce mafi yawancin kafirin da ba su yi imani da haka din ba
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وأمروا وأكثر وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
to shine sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da bayani ya ce awalam yasiru fil ardi wai su waɗannan kafiran ba su yin tafiya a cikin ƙasa bayan su rusu ba su gani kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya ƙarshen waɗanda aka gabanin su ya kasance min al'umami na al'ummomin da an kai bi takazibihim rusulihim da sun haƙarya ta manzannin su ai ahlakahum Allah shi Allah madaukakin ai ya halakar da su wa sanadiyar rashin imanin su da ƙaita manzannin sun kai din sai Allah ce kuma su waɗanda mun halakar din kanu ashadda minhum quwwatan sun kasance su ne mafi tsananin ƙarfi bisa ga su waɗanda mutanen Makka din ka adun kaman adawa wa samuda da kuma samudawa don haka ga sun fi mutanen maka karfi a da dukiya da karfi na jiki duka sun fi su amma kuma Allah ce muka halakar da su kasan su adawa su ne su ne samudawa su ne wanda suka yi kirari adawa kai suna ganin saboda su Allah mu sarki ya halice su da girma da karfi wanda Allah bai halice waɗansu halitta irin su ba Allah ti lam yukhlaq misluha fil biladi to amma sai suna ci da karfin nasu wannan giyar sai ta ɗebe su ta irin lafiyar da Allah ya hore masu da ƙarfin da Allah ya hore masu suna ce masu ma wai man ashaddu minna quwwatan su ana gaya masu cewa in ba su yi imani ba za a yi masu azaba za a yi masu kaza wai waye fi su ƙarfi su eh wa man ashaddu minna quwwa to amma ƙarshe da Allah ta shi nuna masu isa da kuma cewa abin da ya so shi yake yi to sai kawai aka halakar da su da iska zaka ji ana cewa amma adul fa uhliku bi rihin sarsarin atiya don haka sai Allah ya halakar da su an ka halakar da su da iska mai tsananin karfi kaga mai kirari ya hai kowa karfi amma sai Allah ya tashi halakar da shi sai ya halakar da shi da abun da ya komi tabshi shi kuma ana cewa iska ya komi tabshi shi wai saboda tabshi da shi yasa ko jiki ba ya da shi ba ya da jiki saboda tabshi tabshin da gare shi to wai kaga wanda ya kowa karfi shi kuma shi an ka halakar da abun da ya komi tabshi saboda haka shi rundunar Allah ya wa gare shi ya tashi halakar da mutum ba wahala don haka kaga duk irin waɗannan su ne Allah ya bada misalan su cewa su mutanen maka da suke kafir cewa suna kin yin imani to an halakar da waɗanda aka gabanin su sun yi su ƙarfi shine kanu ashan da minhum quwwatan sun fi su tsananin ƙarfi kuma wa atharul arda su waɗannan mutanen da an halakar na farko din sun watan tona ƙasa sosai da gaske kamar ina abun nan na noma in za a sai a ce an yi gamce misali ko kaga an gamce ƙasa dai irin gamcen nan da ake yin da Allah tsarkiya din nan kaga wurin za a london shi gaba ɗai ya yi taushi duk an gine shi kwata-kwata ko ina to shi ne ma'ana wannan nawa a taron arzadin ma'ana sun tone ƙasa sun gine ta sosai da gaske wato shi ne a haira suha sun giggine ta wa ƙallabuwa sun jujjuya ta kaga duk inda an ka yi wannan gamcen ai kaga ƙasa tana iya dawowa sama mutan tun da an tone ki ƙasa ta sama tana iya dawowa ta ƙasa na iya yiwa sama saboda irin ginar da an kai da allon da wurin sosai da gaske to shine wa qallabuwa sun jujjuya ta lizar'i domin yin shuka wal garsi da kuma yin dashe na abin da su zata sawa din ma'ana wai dai mutane ne wanda yake sun gyara ƙasa sun noma kayan noma sun yi duk abin da ake bukata dai na zaman duniya to sannan kuma Allah ce wa amaruha sun raya ita ƙasa din aka sara min ma amaruna ha fiye da wanda su mutanen maka sun karaya ƙasar su ma don haka duk wani abu da ake nema na kayan noma ne na gona ne na gidaje ne da sun ka giggina don su shiga su zauna da sauransu to shine Allah ce duk sun yi su amma kuma duk da haka nan waja'atu mursuluhum bil bayyinati manzannin su sun ka zo musu da hujjoji bayyanannu shine bil hujjati zahirati hujjoji mabayyana amma duk da haka ba su yi imani ba karshe sai Allah madaukakin sarki ya halakar da su ba to sai Allah ce kuma halakar da Allah ya masu ba ma kana Allah li yuzlimhum Allah bai kasance ya zalunce su ba bi ihlakihim da halakar da su da yayin ba bai gairu julmin bai halakar da su ba laifi ba a asiri sun ka saba ma Allah din tun da gashi Allah ya musu ni'imomi daban-daban amma kuma tun da haka sun ga kafirci sai Allah ce walakin sai dai kanu an kusa yazlimuna sun kasance kanu su ne sun ka zalunta bi takazibihim rusulahum saboda sun karyata manzannin su don saboda haka shi yasa sai zama ba su sun ba ba ne ba Allah ne barke suke cuce su ba ba Allah ne zalunci su ne zalunci kanun su bisa ga wannan da sun kai to sannan sai Allah mu da sirke su
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون
to sai Allah madaukakin sarki yace sun makana aqibatul ladina asau don haka sai karshen waɗanda sun kamuna na ya zamo asu'a sai ya zama mummuna shine a sakamakon nasu la kiyaye mu ma'ana shine wai a a kasancewa sakamakon su ya zama wuta shine kana aqibatul ladina amilu qabiha waɗanda sun ka aikata miyagun ayyuka sai sakamakon su ya kasance annar wuta shine sakamakon nasu din to shine ma'ana asu'a din to shine aka ce wato kaga nan kana akibatul ladina asau munana da sun ka shine ma'ana kin bauta ma Allah kin yin imani da Allah bayan ga hujjoji kuma da dalilai Allah madaukakin sarki ya aiko da shi ya amma sun ka kiya to shine ake nufi da watan kana summa kana akibatul ladina asau asua wanda sun ka munana sai kuma sai ya zama mummuna ma'ana shine sai ya zama aka sanya su wuta sanadiyar haka nan din to shine shi da lawalau ce al-isyanu khatarun kabirun yace shi sabo saba ma Allah hadari ne mai girman gaske li'anna al-abda yace domin bawa idza asa idan ya saba ma Allah nukitat nukutatan sauda'a fi qalbihi za a diga mai wani digo baki a cikin zuciyar shi wa in asama ratan ukhra in ya sake wani sabon wani lokacin kuma nukitat nukutatan ukhra kuma sai a sake wani digo har yanzu again baki din wa idza amma ta hadhihi nukutata idan wanga digon da ake yi din ya gami alal qalbi ga zuciya tai to shikenan sai ya zama gaba ɗin ta zama baki irin ta tsatsa sai zama gaba ɗaya babu wani alkhairi da yake shiga sannan kowa a za a bashi baya saurari ba ma'ana ko ya ji shi ne zai aiki da shi ba to shine zama haka yazo hadisi wanda aka rawaita daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cewa idan bawa ya aikata aiki na zunubi to haka ne sai a diga mashi za a diga dan wani digo baki ga zuciyar tashi idan kuma ya tuba to shi kina sai a karkare shi in bai tuba ba kuma ya ƙara aikata wani laifin har yanzu shi ma sai ya ƙara sake digawa din duk sanda ya sa ƙara digawa daga nan ya zama koyo yana ta aikata ayyukan laifi sai dai ma a zama zuciyar ta shiga daya sai ta kuma bakin kirin duduka to shine ya ce wannan shine fazalikar ranul ladhi sai Allah ce to wannan shine wannan watan da zaka ji Allah yana faɗi dinnan ala qulubihim kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna yace to wannan arran wannan tsatsar da Allah yake magana din to ita ce na ake nufi Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna abinda suka aikatawa yayin tsatsa ga zuciyarsu ya sa zuciyarsa sa ya baki kirin to shine don haka sai haka mutum ya kai gaba daya a kowane lokaci baya jin duk wani wa'azi da za a mashi duk wani abin da za a nuna mashi wannan abin shine daidai ba zai karɓi daidai din ba duk abin da za a gada mai wannan abin kuskure ne ba zai karɓi wannan kuskure din ba zai yi banna kuma ya tsaye na cikin banna da shi daidai ya shi ba ruwan shi saboda haka idan zuciyar mutum ta kai wannan hali kenan to Allah ya kiyaye mu to shine Allah madauki sarki yace watan wannan sakamakon su ya kasance da mummuna ne abinda addalili an kazzabu bi ayatin lahi saboda sun karyata da ayoyin Allah wa kanu biha yastahzi'una sun ka kasance kuma suna yin izgili da ita ayoyin na Allah din shi addalilin Allah madauki sarki musu wannan sakamako din
الله يبدأ الهلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يفلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاء كانوا بشركائهم كافرين
to shi Allah madaukin sarki ya ce a Allahu yabda'ul khalqa shi Allah madaukin sarki shine wanda yake ya fari halitta ma'ana shi yake kirkiro da kago halitta ba tare da ya koya ga kowa ba don haka duk irin kalolin halittun da za ka gani cikin bayan kasar nan tun daga halittu na mutane dan adam har zuwa ga na dabbobi aljanu kwari da sauran itatuwa duwatsuna dukan dai abin da za ka gani Allah ce shi ya kago su bai koya ga kowa ba bai gani ga wani ba balle ko a ce wani koya mashi ba to shine Allahu yabdu al khalqa Allah shine wanda yake ya fara halitta tun farko yunshi khalqan nasu shi ya kage halittar mutane thumma yu'iduhu sannan shi Allah kuma shine zai sake mai da halittar mutane din shine ya khaluquhum ba'da mautihim shi zai sake halittar su bayan mutuwar su don haka bayan sun mutu har yanzu tashar kiyaman Allah da ya halice su farko din shine zai sake zai sake tayar da su tashar kiyama din domin ya musu hisabi sallaci sun mai lahi turja'una sannan zuwa gare shi ne za a mayar da kuwa baki daya sun mutu turja'una ilai za ku kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki domin ya ba kowa sakamakon aikin da ya aikata in na alkhairi zai ganshi in kuma na sharri ne kuma ya ganshi da haka shine Allah yana tabbatar da cewa su suna mamakin ya za a yi a ce a yi tashi alkiyama a ce bayan mutane sun mutu sun zama ƙasa da ƙashi da mina ne kuma a ce wai za a tayar da mutane shi yasa ka je suna tambaya haka nan shine sai Allah ya ce to gaya musu watan wanda zai yi dinnan qul huwa allazi anshaha awwala marratin wanda ya kage halitta farko dinnan shine zai yi ta zaka wanda ya kirkiro ta da farkon shine zai ta aya ka amsa kenan ko kaga amsa ta amsu annan tu to kana ja wai wazi ta wasu aka ce wanda ya kage ta da farkon shine zai saki halitta ta da subhanallah to shine Allah yake cewa don haka shine ya kage su farko kuma shine zai ta da social gaba don haka ga Allah da ya halitta halitta farko din sake ta da ta ba zai gagare shi ba kuma sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranan da alkiyama za ta tashi to ran nan kam yublisul mujrimuna za a natsar da kafirai ran nan ma'ana aka ce shine saboda hujjojin su ran nan sun kare ba hujja za a duk tabbai da za a musu ba su da hujja za su ba Allah don haka ran nan za su yi shiru ba mai iya magana shine yublisul mujrimuna kenan za a natsar da mujrimai wasu kuma sun ka ce ran nan mujrimai kuma za su yanke kamna daga rahamar Allah saboda ina abin da sun ka gani na azaba din duka da an fassara da haka nan wasu kuma suka ce ran nan din za a kunyatar da kafirai ake cewa shine ma'anar iblisu din duka da an fassara da haka nan amma da shine shi abin da ya kawo iblisu bin shine za a natsar da su wadin shine za a natsar da mushrikai kafirai kenan sannan walam yakun lahum min shuraka'ihim shufa'a'u ba su da masu ceto daga cikin abokan tarayya nan tasu da sun ka hada ma Allah ma'ana waɗannan gumakan da suke bauta ma ba za su cece su da komai ba shine walam yakun lahum bai kasance gare su ba min shuraka'ihim daga cikin waɗannan abokan tarayyar tasu din gumakan kina al-asnamu kinan shufa'a ba su da masu ceto gare su wa kanu bi shuraka'ihim kafirin ranan za su kasance da waɗannan watan abokan tarayyar tasu za su kafirce ma juna ranan mutabarri'ina za su rika yin watan bara'a kowa ya kubuta da dan uwan shi min shuraka'ihim daga waɗannan abokan tarayyar tasu din saboda haka sai ya zama kowa ranan bai ba ruwa ne da kowa kowa daga cikin su zai ce shi ba shi ya ce a yi ba in su gumakan ne su ce ba su na ce a bauta masu ba in kuma su mutanen ne waɗanda a shuwa gabanni sun ka jawo sun kafirce su ma haka za su yi su nuna cewa ba su na ɓatar da su ba ba su ne sun kasa sun ka kafirce din ba to duka dai gaba ɗaya wacan shi ne allah maɗauki suke ce za su kafirce ma junansu kaga nan allah yana magana cewa ta shi alƙiyama waɗanda sun kafirce din abin da zai faru gare shi kenan sannan kuma ba su da wani wanda zai ceto gare su kasancan suna cewa watan yanda abu yake shine idan an ka tambaye su man khalaqas samawati wal arda la yaquluna allaha wa ya halici sammai da kasai la yaquluna allahu sai su ce ai Allah ne halice su amma kuma an tambaye su me yasa suke bauta ba gumakan sai su ce ai ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa ai abin da yasa muna bauta musu don su kai mu kusa ga Allah wai su ne shufa'a'una inda Allah suke cewa su ne masu cetonsu a wajen Allah wai su guma kansu za su cece su in an gace lahira to kaga ya haka nan da ka tsaya to kana bautar wani abu to ai wanda zai kai kusa ga Allah to ka bauta ma Allah mana sai ka koko sai ka canza ranar da ka huce da kanka a to sai ka tsaya wani labe labe kaga ba sai ka tsaya ba saboda haka shine nan sai Allah ce to amma ina ai wannan da suke cewa din za su ba za su iya ceto su da komai din ba duk irin waɗannan ayoyin dai ne kamar da muka sha bayani ko shi zaka samu waɗansu na amfani da suwa suna juya su son rai suna cewa ai waɗannan ayoyin shine suke magana wata in ka bi wani shehu ne ko kuma ka bi wani malami mutumin kirki ai da su ake wanda in ka tage mutum ko min daga zaka kara mashi ya faɗa maka wani malamin tafsiri ya fassara da haka nan bai da shiya kaga sun zuciya ta ne da fassara ce ta ganin dama za ta bashi haka ne amma dai shi Allah madaukakin yana magana ga waɗanda sun ka bauta ma wani abu wanda ba Allah ba don haka da irin waɗannan ayoyi ne zaka ga sai gaba ɗaya ma su kore ceto duk duka ma su ci ba magana wani ceto gaba ɗaya don haka ranar tashi alƙiyama ko annabawa ko wazan nan tashi za a shi ma nafsi nafsi ya kai to kaga an ka tawo lahira misali sai zama Allah madaukin sarki bai yi bai ba wasu daraja ba misali ya kibe wasu ba ya ba su matsayin da za su kasancewa manya ba a lahira ba to ai kaga annabcin da an ka aiko sun da aiko sun zama duk ɗaya da sauran mutane kenan dana kaga abun bai masa wasu fa'ida ba kenan tunda an aiko kai annabi ne kai Allah ya zabe ka manzo ne kai ya baka daraja amma an ta lahira wa da wanda ba manzon ba shi ma yaka nafsi nafsi kai ma kana nafsi nafsi yaka nan ai kaga ma sai ka hore su ma da su yi dariya ba ko sai su ga cewa abto ai daga shi na ashe tudin ya shi ba mai darajar lahira kuma kai in ka zo wurin naka wazi kai ganin kai haka nan shi addidi shi yasa don haka sai a zo gaba ɗaya kai babu wani ceto wurin nan sannan kuma kowa da na takai ne kai don haka in ma wai don abin da ake so wai kai wanda kaka girmama wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama kana ganin cewa annabi zai cici ka lahira ko kuma kana ganin kana tare da manyan bayan Allah mutanen kirki wanda suna isu cici karanta shi kyama wai su aka so sai an kore duk waɗannan gadin gaba ɗaya to kaga wurin haka nan sai a karyata wasu ayoyi shi ko Allah madaukin sarki ba hana cetun yayi duka ba a'a ya kore ceto amma haka kafirai kafirai su Allah ya kore su kan ba za a cece su ba tunda a kuma sannan na biyu kuma shine in za a yi ceton iyaka dai mutum ba zai yi ceton ba sai an ba shi izini manzon la zai shafa indahu illa bi iznihi kuma la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada Allah ce ba wanda yake samun ceton sai wanda ya rike alƙawari wajen Allah ma'ana shine malamai sun ka fassara sai wanda ya zo da la ilaha illallah lahira ma'ana sai musulmi kawai shine sharadin ceton shi mai ceton ya zama Allah ya bashi izini kitai kai da kurum su kuma watan wanda za a ceton ya zama musulmi ne shi kuma in kafiri ne kan ko an ba da izini din ba za a cece shi din ba shi kadai ne kawai abin da ake magana kore wanda Allah ya nace to in kana kafiri kan Allah ya kore wannan ne don haka shi yasa malamai da daman gaske sun yi maganganu game da harkar ceto din na abu ne wanda yake tabbatacce ba irin yanda wasu suka korewa bane suna kai mutane wuta kawai da an zo wurin wa'azi malmakin a ci mutum waɗanda aka kafire ne yake kaiwa wuta din wanda ba su sallah waɗanda suke cutar da musulmi waɗanda suke kaza kaza duk ba su ne yake kaiwa wuta ba a shi dai masu yin sallan nan guda biyar azumin nan guda biyar sallolin su da sauransu azumin nan da suke na ramadan da sauran ibadansu su ne kawai in wuta in ka ji ya ce a jawo mai mai zahi kawai dai ita ce su ne yake nufin zai kaiwa din da ka ji ya ce kuma shi yana rabon watan kablasan duk dai masu sallah ne da su yake to shi magana na ceto din nan wani lamari ne wanda kuma abubuwan suna rudon wanda yake jahili musamman matasa da ba wasu waɗanda ba su yi karatu ba kuma waɗanda ba su zauna inda ake yin karatu din mana suna jin yadda abun da suke tafiya na gaskiya ɗin tun da kaga iyaka mutum ya zo yana ta maganganu ne wani kasa wanda ya sha giya ko wani abu gago kaga mutum na ta harguwa wurin wazi kuma kaga ya kamata ya ce akwai natsuwa sadda ake yi ba ana ta harguwa ana ta wannan harmagiya ba kaza kaza kaza ana yana jawo ayoyi ana ta kuwa ka haka nan to misali alalmai yana jan aya ba sai ka ji malami yana ta irin harko haka da wani kasan ba qur'ani ake karanta a wurin ba wani girmama a wurin ka gani a karanta can karshe wani kin sadaka Allah ko yana ce mai fusta fusta kuma wai kai in ka zo maka ce wurin karatu sai ka ce sadaka Allah lazim kuma sai ya ce kai bid'a ba a ce sadaka Allah lazim sai da ce hasbuk saboda ka shi a sunna a to kaga shi fusta shi kuma to yaya shi ko yaushe manzo Allah ya faɗa kalmar shi ko to saboda haka shi wannan magana ne na ceto din nan shine kawai sharadi kai dai la ilaha illa shafa'atu illa man yatahazza inda rahman alam ba za a ci gaba sai in kana da la ilaha illallah in kai wannan musulmi kenan shi yasa in ka bi littattafai na hadisi zaka isko yanda sun ka ruwaito watan game da ceto din nan kuma hanyoyi daban-daban dama yana daga cikin watan abin da kai karfafa magana in malaman hadisi sun san da haka nan duk magana da za a cewa ga ta magana ce guda kuma an roce ta ga sahabbai kala-kala daban-daban to wannan maganar karfi gare ta shi yasa shi wannan hadisai na maganar ceto dinnan sun kai matsayin haddi na tawaturi ma'anar tawaturi shine wanda za a kusancewa a ce kowa ya roto cikin sahabbai ya kai wannan din tunda malamai sun roce su da daman gaske daga sahabbai irin su sayyidina abdullahi bin umara irin su abu hurairah radiyallahu anhu irin su ka'ab bin malik irin su abdullahi bin mas'ud irin su abu musa al-ash'ari irin su ummu habiba da irin su Huzaifatu bin Laban da kuma irin su Abdullah ibn Abbas da su Sayyidina Ali ibn Husaini da su Sayyidina Jabir ibn Abdullah da Salman al-Farisi Anas ibn Malik Abu Bakar Siddiq Abu Sa'id al-Khudri Abu Umama da kuma irin su Ubay bin Ka'ab da kuma Abdurrahman bin Abi Bakar dukan su zaka isko da sauran dai sahabbai daban-daban da duk an rotuwa da sai masu magana ceto daga gare su yanzu waɗannan sahabban su su tasowa annabi ƙarya ita ga ba zai yi ba kuma duk wani littafi na hadisi daga sani inda wanda yake babba ne ya ansa sunan shi na daga cikin manyan maraji'u ba littafin da zaka samu wanda bai yi magana kan ceto da za a yi ba bukhari muslim tirmizi nasa'i ibn majah abu dawuda da su su imam tabarani irin su imam al-baihaqi irin su imam al-bazzaru su wane ne duk dai malaman da ka sani na hadisi gaba ɗaya su abu na'im su duk zaka isku da wuya ka samu littafin hadisin da ya zama babba wanda za a iya daga shi a duniyar musulunci an san da shi ya zan ba a yi magana ceto cikin su ba kai in za ka yi magana ko asali bukhari kan bi ma hadisan da ya magana ceto ma birjika sunan can ya ci faɗa can ya cikin baba daban-daban duk ya magana ce hadisai masu ɗimbin yawa littafi guda ma na buhari kawai banda sauran littattafai na hadisi daban-daban amma kuma da an zaune sai a duk a koli gaba ɗaya shi yasa ce tun ya zama kala-kala daban-daban akwai wanda ake ce ma shafa'atul kubra shine ce tun manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yadda mun ka shafadi za a zo idan tsanani yayi tsanani ran tashi alkiyama jama'a an shiga shiga cikin kunci da wahala sannan a jama'a za su yi shawara to aiko ya kamata dai kai su tai su nemi wani daga cikin annabawa muna wanda za ya cece su a lahira saboda ganin irin wahalar da za a yi aka ce za su zo wajen shi annabi adam za su mai kirari kai ne uban mutane sannan kuma kai ne wanda Allah ya halitta da ikonsa sannan kai ne wanda Allah ya zauna cikin aljanna kuma kai ne wanda Allah ya sa mala'iku su mai sujada saboda haka mun zo gare ka cece mu wajen ubangiji annabi adam zai nuna cewa ina ai ubangiji yau halin da ake ciki abu ya yi karin shi yau kam don haka shi yana da laifi wajen Allah domin Allah ya ce kada ya ci iccen nan da aka ce wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimina karshe shi dan yazo ya samu su wasawasi yace ai ma na hakuma rabbukuma an tilka an tilkuma shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidina yace ai abin da yasa kun haka Allah ya hana ku yace ka ku cita wai dan dai ga ku zama mala'iku ne aka ce ka ku cita din kaji kuma in shi da ma wai yace wai abin da yasa Allah ya hana su cita wai dan dai ga su zama mala'iku ne in sun ka ci mala'iku za su zama ko kuma in sun ka cita dawoma za su yi aljanna shi yasa to ga kusan ka shiga aljanna kaje an ce maka ga abin da zai saka dawo ciki aka ga yi ne zaka yi to shi dan kuma wa qasamu huma kuma ya rantse musu da Allah ci inni lakum ala minan nasi ne ce kuma wallahi nasiya ce ga musu ka gani kaga mutun ya maka fada ya hada maka ne kuma ya ce tsakanin shi da Allah yake ga maka to shi kuma sun ka kalle cewa to ai ko ba su tunanin akwai mutunan da zai iya rantsewa da Allah akan ƙarya kuma sai suka yi da sun gaci to shine sai ya ce to shi wanda ya ce shi wannan abin da ya shi lahi ne wajen Allah don haka shi kan a wanda ya haikali ne a dai wuce wajen annabi nuhu su a koma wajen annabi nuhu annabi nuhu a mai kirari shi ma kai ne farkon manzanni wanda Allah ya aiko haka shi ma dai za a yi mai kirari a mai kirari karshe shi ma sai ya ce na abin shi ma fi karfi shi da yau shi ma yana da lafi wajen Allah ai saboda ya yi addu'a wai an halakar da kafirai ya yi addu'a rabbi la tazar adal albi min al kafirin da yara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara wasu da addu'a an halakar da kafirin su sai ga kamar lahi ne yi kaga mu mu ne sai mutum ya ga jihadi ko to shi da ne ta ma shi sai ce na saboda haka sai dai a wuce wajen annabi ibrahima annabi ibrahim shi ma a zo inda yake a mai kirari cewa watan kai ne yake ce ma khalilullahi kuma kai ne uban annabawa saboda haka ka cece mu tsarni ya yi tsarni shi ma ya nuna cewa ina ko alama shi ma yana da laifi wajen Allah don haka abin da ya fi karfi ne shi ma a wuce wajen annabi Musa annabi Musa shi ma a zo inda yake a ce mai to kai ne abokin magana Allah kai ne kalimun lahi kai ne ka ganawa da Allah saboda haka mun zo gari ka ne ka zo ka cece mu shi ma annabi Musa nuna cewa ina ai ya yi laifi saboda gashi ya mare bakin ɗe kafirin nan ya mutu kaji kaga shi ma daidai in mu ne dai sai mutu ya ga ya jihadi to amma shi duk da haka nan sai ci shi ma a wuce dai gaba a wuce wajen annabi Isa shi ma annabi Isa a zo a mai kirari kai ne ruhun lahi kai ne kalimatun lahi alkaha ila maryam nan sannan abai kirari da sauransu shi ma shi ma ƙarshe nuna cewa ina ai abun yafi karfin shi ma shi ayan mutane ne da sun ka bauta mai sun ka ce mishi Allah kuma har ba shi ce shi mai Allah ba shi ma dai ce sai dai a wuce wurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ka annabi inda za a zo da sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam din zai taso ya nuna cewa to lalle da ma ana laha ana laha ana laha ai da ma sai ni da ma addu'a ce to da ma yau da ka ni kadai ne nake da shi ya to sannan ya ce zai tashi ya zo ya yi ceto a ya durkusa a gaban ubangiji maɗaukin sarki ya yi sujada ga Allah ya yi ma Allah yabo da kirarin da shi kai ne bai san shi ba sai tashi alƙiyama din za a tusa mashi sannan ya yi shi to sannan Allah zai ce mashi ya ɗago kan shi ya roƙi duk abin da ya kaso za a mashi to sannan da sai ceto ceto yake bukata to aka ce za a ba shi dama ya ceci duk mutanen da za a sanya wa aljanna ba tare da hisabi ba kaji ba akwai wanda ba a masu hisabi su nan ba azaba ba hisabi haka za a cece su kuma duk hadisan duk inganta tu duk wadannan malaman da kaji na zanu su Bukhari Muslim Tirmidhi da Sahih duk sunan roce su don haka ran nan din za a ce waɗanda ba za a sanya aljanna ba hisabi ba azaba ya cece su duk zai cece su gaba daya har yake cewa wani hadisin inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya bashi mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna ba azaba ba hisabi kawai sai dai a ce su yi aljanna kawai Allah ya sa da mu ciki sannan sai ce kuma bayan an yi hakan ya ce duk mutum dubu cikinsu akwai mutum dubu saba'in tare da su za a ba su ceton mutum dubu saba'in su ma duk mutum dubu kaga dubu saba'in saba'in so dubu kenan ko saboda haka haka za a yi ya ce kuma ban da wannan ma kuma hadda kan wata uku irin kan wata sa Allah kuma to an san iyaka balle to kaga ba san iyaka ba to shi yasa nan za a gano shirmen waɗanda suke ta kai mutane nan wuta kuma duk musulmi hauka suke yi wallahi saboda haka wannan hadisai ne duk ingantattu sun ka tabbatar da haka nan sannan a kaga manzo Allah zai ci waɗanda za a kaiwa aljanna ba hisabi ba azaba ba komai kenan sannan kuma zai yi wani ceto kuma wanda waɗanda su kuma sun yi laifin da wutar za a kai su har an ba mala'iku umarni a kora ai wutar da su ba mala'iku sun gargaɗo su an ce za a ta yaɗin amma manzo Allah su salama zai yi ma mala'iku magana ce su dakata saboda haka kaga da wannan zaka ƙara ganin isa irin ta manzo Allah din salama cewa ta shal kiyama nan don dai akwai daraja ce ne kawai za a yi ta in ba don haka nan ba za a yi ba to gashi yanzu Allah ya ba su umarni a ce a kai su wuta amma annabi ya ce su tsaya ka a ta yi subhanallah wa ya sanar nan ba manzala ba Allah ya ce a ta yi ayi kaza wani ya ce a a jira kaga su mala'iku la ya'suna Allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yumaruna to gashi Allah ya ce su ta yi da ba amma manzala zai ce su dakata bayan suna ta yi su jira kuma dole a tsaya din don dole a bi mai gida sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai su tsaya manzala sallama ya koma wajen ubangiji ya ubangiji to ga al'umma ta can za a je wuta da suwa sai Allah ya bashi dama to ka te ka cece su ya ce zai dawo ya ceci adadin abin da Allah ya ba da iko zai ceta din da yawa tun da mutanen da yawa ne ya ce duk iya kwashe su a ta yi a yi duk aljanna da suwa sauran da an karaga kuma mala'iku su kora za a taya kuma su ce maza Allah ga su ma su sake kira maza Allah kuma annabi sake cewa kai a dakata mana a sake tsayawa din ya sake koma ga ubangiji ya ubangiji shi ma haka nan Allah ce ta yi an baka ceton ka take din shi ma ya sake dawowa kuma ya sake iba adadin a wanda Allah ya ba shi dama iba din shi ma wanda an kalaga su ma za a wuce da su ma su kama kiran manzo Allah kasheshe mu shi ma dai haka ya saki kuma bai saki tsaye da mala'ikun kuma to sannan in yayi wannan ce to sannan sai ya nemi ubangiji ya ubangiji ina son ka bani dama in ci duk wanda ya taba wadda la ilaha illallah ko su guda ne sai Allah ce mashi to ai wannan ba taka bace manzo Allah saboda haka ba na manzo Allah bane shi wannan ubangiji shi zai wannan da kanshi saboda haka shine kaga za a yi wannan hasu uku kenan to sannan dada bayan duk an tabbatar da dai ga waɗannan waɗanda su ne waɗanda sun zama watan a sun zama watan daga cikin waɗanda suke masu laifi kenan wanda sun kai dole sai an sanya su cikin wuta din to su ne waɗannan kawai za ka ga watan za a wuce su cikin wuta din wanda idan aka wuce da su wa to sannan kuma har yanzu bayan an wuce da su din to sannan sai ubangiji madaukakin sarki da kai ne shi kuma zai yi citon wanda shi ne zai ba da umarnin cewa a ta yi adiba a jannan don an ce bayan an sa su wutar sai watan su ɗin wuta kafirai kenan sai su rika masa gori to ai gashi nan ku ba ku ne kun kace ko yadda da Allah ba kuna bauta mai ganan kuma an saku ta tare da mu suke ce musu to daga sai wanki ba dauke suke ba da umarnin cewa duk wanda ya taba wadda la ilaha illallah ko so guda ne a ta hankali shi da wuta duk wanda ada imani ko da kamar kwaya zarra ne a cirke shi ai aljanna da shi aka ce za a ciro su a ce da su a masu wanka da ruwan da ake shi naharul hayati za a je sannan a kai su aljanna wai saboda kai zai su sai suna warin wuta ka gane auren wutar da su to sai a tai a wanki su da waɗannan ruwan sannan sai a kai su aljanna kaga ce to wanda za a yi bayan ma an shiga wuta kenan haka za a yi sannan kuma bayan wannan kuma akwai ceto wanda yake ga sunan na ban mamaki wanda duk sun inganta buhari muslim tun duk sun rubuta kuma ake cewa akwai wanda za ka ga watan za a zo da mutumin a bincika bai taɓa aikata aiki alheri ko guda ba shi sai can sannan sai a bincika sai a gano iyaka abin da ya kai abu guda ne ya kai yana da sassabta ma yana dan kasuwa ne shi ya amma yana da sassabci yana tausaya ma jama'a musulmi duk sadda misali zai sai ma da abu zai ma sauki gare shi kuma in ya bi ka bashi kuma ba zai tsananta maka wanda zai ci ma mutunci ba misali ba haka yake shi to sai Allah ce to tunda da yawan ga mutun ya ya sassabta ma bayina shi ma an sassabta ma shi ma aka shi aljanna ne sannan kuma aka ce har yanzu za a zo da mutumin da shi ma wanda ya aikata laihuka da yawa bai aikata aiki alheri ba shi ma ko guda da zai mutu shi kuma sai ya ce ma ƴaƴan shi idan ya mutu su kone shi ya zama toka idan ya zama toka kamar kwalli kamar an gwaje kwalli din nan ya ce to amai haka nan sannan iska ta so sai a ta inda teku yake inda ruwa suke a sheƙe toka ta shi duk ta mai ruwa shi kenan ta tafiya kaga ta zama ɗaiɗaiɗai kenan to shine Allah zai tambaye shi me yasa kai haka sai ce ubangiji abin da sani haka nan saboda na san da ban aikin kirki ba haduwa ta da kai ba za ta yi kyau ba tunanin in ne haka nan kamar kila baka iya tada ne shi yasa ne haka nan wai shi tsoron yake su hadu da Allah din to shi ko Allah saboda rahama din sai ya ce to shikenan wai tunda hayi ji tsoron haduwa da Allah an ba gafarta mashi tunda hayi tsoron haduwa da Allah din duk irin waɗannan hadisu za a yi lahira fa duk hadisan yana cikin sahih bukhari fa duk waɗannan maganganu amma a zo a ta duk a rinci ne kuma mutum ya ta cewa sunna sunna kuma ga abin da cikin sunna ga suke to wacce sunna ce ta kai musulmi wuta kaga ba san ta ba wannan sai da sunna shi dan ita dai ce bai kai mutane wuta amma dai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk ya inganta cewa duk waɗanda cututtukan haka za a yi ta yanzu sannan duka bayan waɗannan kuma gace tun sauran annabawa su ma duk za su yi nasu su ma kai ake cewa mai akwai disin da ke cewa shi mala'ikan da ka tsaron wuta shi da kai ne ma har sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai manzo Allah yau ubangiji yayi hushi hushin da bai taɓa yin irin shi ba amma dai hushin ganin Allah baka raga mai komai cikin jama'a ba duka kwashi su ka aljanna da su ba to kaga saboda irin ceton da za a yi banda sauran annabawan da su ma za su sayan ceto su ma su shi al'umma su ma daban-daban banda su ma mala'iku su kan su ma za su yi ceto har yanzu sannan ga shahidai su ma za su yi ceto su ma wanda ake cewa duk shahidi kowanne daga cikin za a bashi dama ya ceci mutum saba'in daga cikin mutane ne duk shahidi guda sannan banda ceto kuma na sauran mala'iku da za su yi ceto su ma kaga akwai ceto na mala'iku akwai kuma ceto na malamai su ma wanda su ma malamai kaga za su yi ceto su ma na duk waɗannan duk abin da suke kuma duk hadisan sun ka zo fa amma abin mamaki misali wata yanda idanun daga mutanen suka ruye ka ruhewa gaba ɗaya iyaka da ya wuta kurum da ake kaiwa kawai babu inda ake kaiwa inda ba wuta ba to sai ka rasa mamakin wai to wai ta ina ne ma wai inda wai sun ka samu duk wannan sunna din tasu din wanda ya hanka zo wajen wa'azi sai dai a ce a kai mutane wuta kurum babu wani dan aljanna kuma duk musulmi masu sallah su kadai ake taka wuta ne to saboda haka sannan kuma bayan wannan akwai ceto wanda ƴaƴa za su yi ga uwayensu su ma wanda ya ka zo da tashi alkiyama shi ma watan yara wanda sun karsu ƴan ƙanana dinnan an gane ƙanana wanda sun karsu na ƙanana ƙanana idan aka ba su umarni su ta su shiga aljanna za su shiga ubangiji su kan ba za su shiga aljanna ba sai an ba su wayan su ta tare su sannan duk yadda za a su su kan ba su shiga aljanna kuma su kaga sai an sa su aljanna tunda dai ba su yi lahi ba tunda ba su ba sa'a Allah ba aljanna za su shiga din amma su ce lalle ba za su yi ba sai tare da uwayen su to shikenan tunda duk rahama ta ubangiji yawa gare ta shikenan sai Allah ya ce to shikenan din ku ta su kame uwayen su su yi aljanna da su ne kaga su ma daya za su ce ci uwayen su wanda sun kai an kai fadin suna kanana din sun karsu to haka za a yi za su cece su sannan kuma watan su ma akwai ceto na azumi yana ceto shi ma kai na alkur'ani yana ceto kaga duk an wuce magana da ceton manzo Allah a shifatul kubra tunda kaga can duk waɗancan din wa irin wanda sofa yi ka rabuka fata zadin nan da irin asa an yamma saka rabuka maqaman mahmuda din nan dukkan su an fasa su da cewa ceto ne ake nufi wanda Allah bai zama manzo Allah shi wancan Allah cewa wanda sofa yi ka rabuka fatar da sai annabi ya ce ya ishe shi masannan ma don Allah ka kusa annabi ya da ya ce ya isa kuma ya tabbatar daga wasu cikin wuta cikin mutane ne ai ba zai yadda ba sallallahu alaihi wasallam yadda yake da tausayin kowa saboda haka shi saka je yana cewa maka shi cutar na fara shafa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati yace ya aje ma masu manyan manyan lahuka a al'ummati masu su masu to to ai kaga su can wadancan ba kaman can an je an ce wanda za a shiga don da ba hisabi ko gaba da su ai kaga su wannan ba su da matsala kenan yace to masu manya mai dauka ce su ne aji mace tunna wani kuma wannan yake cewa shafa'ati yawal qiyamati haqqu ko fa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha in ko mutum bai yarda da ceton nan bai ce to ba zai kasance daga cikin wanda za a ce ta din ba to Allah ya sa mu cikin ceto cikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda haka kaga ƴaƴa za su ci uwayen su sannan kuma azumi zai ce ma ubangiji ya ubangiji ni ne hana mutumin nan ya sha abin sha ni ne hana shi ya ci abinci duk ya zana mashi gaba ɗaya saboda kai kuma ya ubangiji saboda haka so ne kai ka bani ceto ne shikenan shi ma Allah ce an bashi ma shikenan azumi ce mutum shi ma ya aljanna shi ma alqur'ani in mai in kai mutum ne mai yawan karatu alqur'ani shi ma zai zo wajen ubangiji madaukakin sarki ya ubangiji wannan bawa naka ni waka hana shi sukuni ko yaushe bai da ake sai karatu na dare da rana ni ka hana shi bacci cikin dare bai da ake sai karatu na ni ka hana shi wato yin harkokin shi na da kullum kuma da rana ma karatu na ko yaushe saboda haka Allah so ne kai ka bani cece shi aka ce suratul baqara da ali ibrahim da shi za su jagoranci alqur'anin gaba ɗaya din su je su nemi ceto wajen Allah madaukakin sarki kuma a ba su ceton naka din to kaga duk irin waɗanda cutukan ga sunan kashi kashi kai mata kai ba ma wannan ba ba ma a cici mutum ana shiga wuta ba eh eh akwai ceton ma da za a yi wanda daga daraja ce za a yi tunda shi na shiga wutar din wanda za a yi dama wutar na hana shiga wutar dama shi manzo Allah shi ne zai ta yi wa tunda gashi an ce a yi wutar amma ya ce a'a haka zai ta yi wannan din har ake cewa ma kamar da Imam Al-Qabi ya kawo wani hadisi a cikin Ashifa yake cewa watan ranar shar kiyama za a ga duk annabawa gaba daya kowanne za a zama shi kujera ya zauna bisa gare ta amma ya ce shi manzo Allah shi kuma sallallahu alaihi wasallam saboda al'umma ta yi tausayi shi gaba ɗaya bai zanna fita shi kujera din shi tsaye yake kawai shi dai al'umma ta yi kaso ya za a yi da su ba saboda tsananin tausayin da yake da shi ya to ya za a yi tun da Allah ce wanda suka dika rabbuka fatar da annabi yana ji yana gani ga jama'a ta yi wuta kuma ya basu su basu wuta din ba zai yi ba amma kai ba kada aiki kuma sai kai al'umma ta manzo Allah wuta ne kuma su mutanen nan da haka wuta sun hika yawan yawan annabi salati ba kuma awalan nasi bi yawmal qiyamati aktaruhum alayya salatan annabi ya ce duk wanda suka yi cancanta da ceto na ranar tashi alkiyama wanda suka yi kowa yawan yi mini salati to kuma su ne kaka yawo ta kuma wanda suka yi kowa yawan la ilaha illallah wanda Allah zai cewa duk wanda ya taba wadda la ilaha ko so guda ne a haikar da shi ya to masu ita ne da yawa kai kuma kaka yawo ta don Allah za a yi masu yawan yin istighfari kullum suna tuba ga laihukan da aka yi su wajen Allah suna tuba Allah na ta gafarta musu zunubansu kuma su ne kaka ta kawo ta kuma koshi don Allah ya aika ga wanga irin wazi ya ci karo da kitabu sunna ko ya ci karo da alkitabu sunna mana ya saba wa alquran da hadisi mana shi da alqurani da hadisi sun tabbatar da waɗannan ne duk akwai rahama din to in ba haka nan ba ka gani kana musulmi ka zo ka yi ibada ka yi komi amma kuma an kai ka wuta kamar yan kafirai yan kafirai sun so mutum dariya to da haka akwai cutu ma na daga daraja shine zaka ji ana cewa wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatihim wa ma alatna min amalihim min shay'in Allah ce duk waɗanda sun kai aiki na ƙware kuma zuri'arsu sun ka biyo su da aikin na ƙware su ma to za mu riskar da su da zuri'ar tasu din ma'ana kana uba sai kai ayyuka na ƙware aikin da kai na ƙware sai ya zama an ka baka aljanna babbat ta sama tun da ai aljanna mataki mataki ce ɗayanka da zuri'ar ka su kuma sai ba su yi aiki irin naka ba ba su cin maka ba to ya za aiki nan kaga aljanna su ba irin taka ba ciki na ko tunda kowa gwargwada aiki ne zai shiga to nan wajen sai a yi ceto na daga daraja sai Allah ya ce to shikenan su daga karamata su dan an daga darajar su an kai su inda kake din kaga a musu promotion kenan kaga haka akwai shi aljanna din duk irin wannan in kuma koma ƴaƴan ne kai an ka samu sun kai ayyuka na ƙwarar iyayen su ba su yi aikin da cin man nasu ba su ma su ma kanin nan za a yi don ka saboda aljanna ba a bakin ciki to an kai mutum aljanna amma kai bai ganin uba ne kaga akwai da dama ko to ba a bakin ciki shi aljanna din saboda haka su ma sai a daga shi ma sai a kai shi inda suke din to duk irin waɗannan cutuka waɗanda in an ka ce za mu magana ceto din sama da awa ba magana awa guda bace an wuce nan wurin magana ce ta karatu ba mai yawan gaske in za a bi a ce duk hadisan ayoyin da sun zo kan magana ceto da hadisan da sun zo kan magana ceto ma ana iya ba ma kwana ɗaya ba za mu yi ta yin su da kan ga abu ne wanda yake da tabbatacce wannan dan samfur ne dai ma'ana wanda yake tabbatacce ne kuma duk waɗanga malaman da kaje na zana duk sun rubuta waɗanga ne Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Abu Dawuda su bai bai haƙi su Bazzaru su Dabarani su haisami a majalisar zaba'ili su imam al-qadi yana cikin ashifa suwa suwa duk dai malamai daban-daban da surutu su kaga ya za a yi a karita mana waɗanga hadisai duk mai jar suwa saboda haka maganan a jawo aya mai zafi ko kuma a jawo kawla sa akai to duk da can ka su ga dako yanzu ba wasu saboda haka ƙarshe da shi ne zama jagoran su dan wuta ɗin dai haka nan ne don da ya zama shi a jagoran to kana kai mutum wuta ba tare da shi ba kuma a dole kaga ka tayi tare da shi tunda kai ka san haya zuwa wuta ɗin kaga dole ka mai jagora ka kai shi muna kaga ko dole sai ka tayi ka ba shi ba sauki to Allah ya kiyaye mu Allah ya sanya mu daga cikin ceton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma da yake lokaci ya zamu kwana nan insha Allah muna fatan da muka daidai Allah karba muna kurakuran mu kuma Allah ya yafi muna Allah fahimtar mu daidai ba mu ku gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan jama'a da suka taru a wannan guri Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya mana kowa bukatun alkhairi da sauran jama'a da suka neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban a cikin waɗanda suke kawo sarki annan suna neman addu'o'i da kuma wasu suna wurare masu nisa waɗanda suke kira suna neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban kamar wani bawan Allah mutumin Kebbi da kuma wani mutumin Kaduna da kuma wasu mutane daga Ibadan da sauran dai mutane daban-daban sun ta cewa suna neman addu'o'i akan wasu bukatu da gare su wasu daga cikin suna karatu ne a makaranta suna neman jaraba kuma suna cikin jarabawa ne wasu kuma suna cikin harkokin rayuwa ne dai abuwa sun danyi nauyi suna neman addu'o'i wasu kuma a cikin harkokin su na kasuwanci su ne abuwa da sun ka tunkare su ka neman Allah ya yi musu to muna fatan duka dai Allah ya san da kowa da kowa din to Allah ya biya Allah kuma ya masu jagora abinda ya tsananta gare su Allah ya kawo masu sauƙin shi Allah ya yi masu wannan din Allah ya ba su mafita Allah ya tabbatar musu da duk abin da zai zama alkhairi gare su ya ƙara kawo musu buɗe a cikin harkokin nasu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗanda suke aiko a kwatabe Allah ya tabbata shi na neman addu'a ga iyayenta da kuma kakanninta da sauran dukkan al'ummar musulmin duniya baki ɗaya da mijinta baki ɗaya duka tana addu'a neman addu'a gare su Allah ya kala mijinta buɗi da samun alkhairi na duniya da lahira da kuma sauran bukatun al'ummar musulmin duniya baki ɗaya da sauran dukkan wanda ya kawo dai abin da yake neman sadaka na addu'a to duka dai Allah ya sani Allah ya biya su Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya karbi wajen da muke gabatarwa Allah ya saba daga cikin bayan da yake kyauta a cikin wannan wata Allah ya bamu duk alkhairin da a cikin sa muna roƙon Allah dukkan abin da ya tsananta gare mu Allah ya yi mana shiya Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya dukkan masu tayar da fitintun muna roƙon Allah ya mana maganin su Allah ya karya mana suwa muna roƙon Allah in masu shirwa ne kuma Allah ya shirya su zamanin kirki ka su ƙara in kuma ba na kwarai bane ba su da kuma muna roƙon Allah ya shiga tsakanin mu da suwa Allah ya mana maganin su ya karya mana suwa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azimi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin